الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare bude jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin juma'a wanda ya daidai da goma sha shida ga watan sha'aban watan takwas a cikin watannin musulunci yau hijira na da shekara 1445 daidai da goma sha shida afuwancen shida ginan go shida ga watan sha'ban na kai mu kusa da azumikin afuwan shida ga watan sha'ban shekarar hijira 1445 kuma daidai da sha shida ga watan biyu miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjid darul qur'an da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibi kasancewarmu domin bibiyan ayoyin alkur'ani da muke cikin wannan masallaci a wannan yini a duk mako idan masu bibiya kai tsaye da masu kallonmu ta kafafen yada bayanai na zamani ba a manta ba muna bibiyan suratu yusuf alaihi salam sura mai namba ta goma sha biyu to cikin hikimar Allah a mako biyu da ya gabata mun kawo ƙarshen waccan sura kuma a makon da ya gabata an yi ta aqibat na ita suratu yusuf din mun bibiyi durus wal fawaid wanda aka dan fito da su domin a ƙara yi wa al'umma tuni idan ka gangaro daga suratu yusuf sai suratu ra'd ita suratu yusuf alaihi salam ita ce sura mai namba ta sha biyu ita kuma suratul ra'ad ita ce mai namba ta 13 insha Allah yau zamu bude ita wannan sura mai tarun albarka suratul ra'ad wanda malam ya ce makkiya au madaniya amma bisa magana mafi shahara a gun malaman ulumul qur'an sun ce madaniya ce tana da ayoyi 43 ko 44 ko 45 mawdu'uha ar-ra'isi suratun ra'adi abinda take koyarwa ko kan kanun labaran surar adda'awatu ila Allah shine da'awa zuwa ga Allah bil adillatil wadhiha da hujjoji mabayyana da'awa zuwa ga Allah da hujjoji mabayyana fa bada'ati suratul karima bil iqamatil adilla ala da'awa ila Allah suran ta fara da tsayar da dalilai zuwa ga kira zuwa ga addinin Allah ala ɗariƙatar istidlali bil kauni al'ulawi wa sufli domin kafa hujja da dalilai na alkawun al'ulawi wa sufli a halittun Allah manya-manyan halittun Allah da suke samai da kasai sai Allah ta'ala ya fara buga mana dalilai da su domin idan mun yadda shi ne yi su da kuma sai mu karbi saƙon da ya zo da su ta hannun mazansa alhisi wal ma'anawi da kuma abubuwa na hisi da ma'anawi abubuwa da zaka taba ka ji su da kuma abubuwa da ma'anarsu zaka fahimta fi usulubin ajib malai ce cikin wani usulubi wani salo mai banƙahe fi kalqis samawati wal ard ya buga misali game da halittun samai da kasai wa shams wal qamar yayi magana kan rana da wata wal layli wan nahar yayi magana kan dare da yini wa bil jibali wal anhar ya yi magana kan duwatsu da kuma koguna wasu wa thimar ya yi magana kan tsirrai da kuma 'ya'yan tsirrai ɗin duka surar ta zo da bayani akan wannan wa inna Allah ta'ala mufridun bil khalqi wal ijad Allah shine ya kadaita wajen shi kadai ya kadaita wajen halittar wannan abubuwa gaba daya wal ijad da samar da su wal ihya wal imata kuma Allah shi kadai ya kadaita wajen rayawa da kashewa wannafa waddar Allah shi kadai yake banta wajen kawo abin da zai amfani al'umma da kuma kasancewar wani abin cutar da al'umma su matali hal ayat fi isbatil ba'th sannan ayoyin da suke bibiye da wannan suna magana game da alba'as game da tashin alkiyama wal jaza da sakamakon da zai faru a yinin alkiyama wa auradatil amsal lil haqqi wal batil kuma sura ta ci gaba da bada misali game da abin da yake gaske ne da kuma barna waliman ya abudullah wahda sura ta yi bayani ga wanda yake bautawa Allah shi kadai waliman ya abudul asnam da kuma wanda yake bautawa gumaka sai Allah ya buga misali bisaili wa sabat da kamar asail gudanar ruwa da kuma azabat da da da tarkacen da ruwan yake tafiya da shi alladhi la fa'idata fi wanda azabat din bai da wata fa'ida wa bil adli al muzab fa yabqan naqi as-safi wa yatrah al khabith Allah ya buga misali abu mai kyau shi ke tabbata sannan kuma tarkace shi ne ake watsar da shi ba da amfani wa zakarati sura awsafu ahlus sa'ada sura ta ci gaba da bayani game da ahlus sa'ada ma'ana mutane ma san babbar rabo alheri Allah ya samu da cikin su wa ahli shiqawa da mutane yan wuta wa darabat lahum al-mathal bil a'ma wal basir Allah ya buga misali game da al-a'ma wal basir makaho da ko mai gani makaho shine kafiri dan wuta Allah ya tsare mai gani kuma shine mumini dan aljanna wayan butu masiru kullu min alfariqayn kuma qur'ani ya tabbatar da makoma dukkan wannan bangarori guda biyu wa katimatu sura bi shahadati la li rasuli suran ta cika da Allah ya shaida da manzon sa annabi Allah da kansa ya wannan shaida kaga shaida ta kare kenan war risala kuma Allah ya shaida manzancin da ya aika manzon sa wa annahu mursilun min Allah ta'ala domin shi manzon Allah ɗan aika ne daga Allah kai tsaye Allah ne turo shi da duniya gaba ɗaya da alƙur'ani kuma da addinin musulunci wannan shine mawdu'ur ra'isi wanda a kurkusa ne ko kuma a galabiya malaman tafsiri da suka bayyana tun daga ka ɗauka irinsu ibn kasir irinsu imamu jarir a tsabari irinsu imamu al-qurtubi irin su abdurrahman nasiru sa'idi irin su jalaluddin siyudi da jalaluddin muhalli duka ba wanda ya zo da salo irin wanda malam abubakar muhammadu gumi ke zuwa da wajen bude sura shi ne maudu'un ra'isi duk in ka bibiya wannan tafsirin da na ambata to suna da salo daban-daban daban irin nasu amma salon dunkule saƙon surar a farkon surar to tafsirin mala abubakar ne ke banda da shi ga an fahimta mun karanta da wani malamin mu muna darasin tafsiri mun karanta tafsiran ya kai wajen 40 na malamai daban-daban amma ba wanda yake zuwa da irin wannan sunan sai mala abubakar mahmud kuma dan najeriya kuma ahalu sunan kuma shine ma baban izala kakan izala an gane ku kuma shine ya samu nambar yabo a ƙasar saudiya a dun Najeriya har yau shine guda ɗaya ne Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce masa. to wannan shine abin da malam ya faɗa kanun labarai na surar kusan duk manya-manyan abin da surar ta ƙwasa ya kawo su ana sai kuma tafsilat wanda mun shiga surar kuma bisa maganganun malamai za mu ji ɗaya bayan ɗaya insha Allah Allah rama sai mu fara surar insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ألف
نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
wannan kuma shine darasinmu na daya a sura mai namba ta 13 suratul ra'd an fahimta ke suran ta fara da alif lam mim ra ta fara da muqatta'atul huruf ko huruful mabani wanda bayani ya gabata farkon suratul yusuf alaihi salam an tsawaita bayani da can baya surtu al'araf nan ma an yi bayani gwargwadon iko game da wannan muqatta'atul huruf din a takeice hatta abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda da shi abin da yake faɗa shine Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah ne kadai ya san abin da ya kumshe cikin wannan kalmomi ko cikin wannan kalma ko cikin wannan harufa Allah ne kadai ya san abin da ya kumshe cikin wannan amma malamai sun yi ta istidilali sun fito da akalla abubuwa guda uku manya-manya abu na farko suka ce duk inda wannan harafin ya zo a farkon sura to gabansa magana alkurani zai in ka ɗauko tun daga alif lamim zalikar kitabu la raiba fihi har ka zo nun wal qalami wa ma yasqurun duk suna da alaka da alkurani wannan shine ilimi na farko da suka fitar da shi abu na biyu suke cewa kuma wannan huruf suna zuwa wajen al-ijaz ne wajen wajen gajiyar da masu ciya ƙur'ani ba maganar Allah ba inda har ƙur'ani kuna cewa ba maganar Allah ba ce ƙirƙirarriyar magana ce to ga harufanku na larabci dama na ku ne tun kafa zuwan alƙur'ani to me Allah yake nufi da su Allah ya ƙalubalance su da wannan sun kasa amsa ƙalubale ne ga alif ga lam ga mim harufanku ne dama larabawa na ku ne tunda ƙur'ani ya sauka da harshen larabci ne to amma me Allah yake ne Allah ya ƙalubalance su ba su amsa ba an fahimta to wannan shi ma iya cin abin da suka fitar na ilimi karkashin wannan duk inda suka suna zama a al-ijaz lil kufar wanda suke da awanci qur'ani ba sauƙaƙƙen littafi bane daga Allah cewa in har kun ce ba sauƙaƙƙen littafi bane to ga wani arabi me Allah yake nufi da shi su kasa fahimtar abin da Allah ta'ala yake nufi amma da karshe sun ce iya cikin mutashabiha da ma ya alamu tawilahu ila Allah Allah ne kada ya kumshe wa kansa ilimin abin da ya sani game da wannan an fahimta sai Allah ta'ala kita tilka ayatul kitab tilka ismul ishara ne akwai ismul ishara lil qarib akwai ismul ishara lil ba'id akwai ismul ishara muannas akwai ismul ismul ishara muzakkar akwai jam akwai mufrad an fahimta suna na nuni tilka kamar ismul ishara ne lil muannas zalika kuma ismul ishara lil mudhakkar haza ismul ishara ne mufrad amma lil muzakkar hazihi ismul ishara ne muannas amma mufrad an fahimta an ce tilka aka ce ayatul kitab tilka waɗannan ayoyin littafi su ne ana fahimta kuma shi alkur'ani littafi ne guda daya maimakon a ce hazihi ayatul kitab amma sai aka ce tilka ayatul kitab to sai malamai suka ce bidilala bima sabqahu min alkutub domin Allah iya nuni kan abin da ya gabaci alkur'ani na littattafai kamar at-taura wal injil wa sufi ibrahim wa zabur shine aka dunkule aka ce tilka ayatul kitab an fahimta haka wa'asu daga cikin malamai suka ce ai al-akbaru lati qasastaha al-ayatu tawrat wal injil kamar ayoyi da aka kissanta bada labarin su na at-taura da linjila da sauran littattafai wal kutub al-mutaqaddima da sauran littattafai da Allah ta'ala ya sauka da su gabata shine tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك wannan wanda ubangijinka ya saukar zuwa gare ka shine alqur'ani mai girma an gane ko allazi unzila ilayka min rabbika ay alqur'an shine littafin Allah alqur'ani mai girma to sai Allah ta'ala ya ce alhaqu gaskiya ne la shakka fihi babu kokonto game da wannan a farkon bakara ma Allah yana cewa ko zalikar kitabu alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin Allah ce zalikal kitab shi wannan alqur'ani la rayba fihi babu kokonto cikin sa kaga yayi daidai anan wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq wannan wanda ubangiji ya saukar zuwa gare ka shine ma gaskiyar gaba daya a wani gukum yake cewa yastanbi'unaka haqqun huwa wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul ima rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bi بمعجزين waye san bi'unaka sun zo suna neman labari ko ƙarin bayani gare ka game da alƙur'ani cewa a haƙƙun huwa shi alƙur'anin nan wai gaskiya ne sai Allah ya ce ya ce da su ƙuli'i kaga kalma ta yi kama da hausa ko ito haka larabcin ya zo ka ce musu eh haka ne ƙuli'i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na inna hula haƙ ƙur'ani gaskiya ne a wani gun ya ce wa bil haƙƙi an zallahu وبالحق أنزلناه وبالحق نزل Mm.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا Qur'ani ya ce wa bil haqqi anzalahu Qur'anin da gaskiya aka saukar da shi wa bil haqqi nazala kuma da gaskiyar ya sauka littafin gaskiya ne daga gaskiya ya taho aka aiko mai gaskiya da shi ya sauka a gun da gaskiya take ya taho daga lauhil mahfuz min indillah aka turo mala'ika jibril da shi kuma ya sauka a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wabil haƙi an zalla wabil haƙi na zan shi yasa duk abin da ƙur'ani ya faɗa ma babu kwanto cikinsa in ma da abin da ya fi gaskiya to shi ne shi yasa daga cikin sahabbai akwai ‘yan ƙwaƙwaf wanda daga cikin sahabbai duk abin da mazan Allah ya faɗa iya da ɗan tawaddarsa da biro iya rubuta duk abin da mazan Allah ya faɗa sai rubuta to da wasu daga cikin sahabbai suke inkarin cewa ai manzon Allah wani lokacin iya raha bai bai dace a ce komai kana rubutawa ba ya ce aku kyale ni ni komai sai na rubuta he suka zo jama'a ki sallallahu alaihi wasallam he suke cewa ya rasu wannan fa duk abin da ka faɗa rubutawa yake sai manzon Allah yake ce wallazi ba'asani bil haqq ina rantsuwa da ubangijin da ya aiko ni da gaskiya ma yakhruju min hadha al fam ila al haqq ba abin da zai fita daga wannan bakin nawa sai gaskiya yasa yake ce inni utital qur'ana wa mithluhu ma'ah ni an ban alƙur'ani da wani kwatankacin alƙur'anin a haɗe sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa to babu hukuntu shi yasa suka ce dama da ƙur'ani da musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izajtama'a ibtaraka izabtaraka ijtama'a idan suna gudaya an ce ga ƙur'ani ga musulunci ga manzan Allah to kowane da sunansa da abin da aka ce zai yi amma in sun rabu ba a buɗe ba kuma suna haɗuwa duk ma'anarsu a ɗaya ce ƙur'ani da manzan Allah da musulunci duk ɗaya ne ba wani bambanci abinda musulunci yake karantarwa shine manzan Allah ya zo da shi gaba ɗaya abinda musulunci ya ƙunsa kuma shine alƙur'ani kuma na na Aisha an tambaye ta game da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce hulquhul qur'an shi manzan Allah halayyarsa gaba ɗaya ƙur'ani ne an fahimta to sai Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq abinda ubangiji ya saukar zuwa gare ka shine gaskiya alqur'ani gaskiya ne amma sai ce walakin aktharan nasi la yu'minu mafiya yawancin mutane ba su yi imani ba ba su yi imani da gaskiyar alqur'ani ba yanzu gashi nan ana ta karanta ayoyi wanda suke magana game da hadarin cin riba da rashawa ana ta karanta ayoyi da suke magana game da hadarin zina da luwati ana ta karanta ayoyi da suke ta magana game da haɗarin sabon Allah amma har yanzu ga al'umma suna kutsa kai cikin sabon Allah ne kaga daidai ne da Allah ya ce walakin na aksaran nasi la yu'minu da yawa daga cikin mutanen ba su imani da alqur'ani ba ga alqur'ani iya karantawa ana bayani ana fassarawa amma yawancin mutane to game da imaninsu da alqur'ani sun yi nisa za su ji ƙur'ani su yadda ƙur'ani littafin Allah ne su zauna kun karanta shi amma wajen aiki da shi da imani da shi kuma sai wanda Allah ya zaɓa Allah ya samu na cikin bayan da Allah ya zaɓa wajen imani kuma da aiki da alƙur'ani mai girma na ma'aya ta goma
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allah ya ce Allahu lazi Allah shi ne wannan da rafa as-samawati bi ghairi amadi wanda ya daga burbushin sama ba tare da fila ba ko dirka ana ce mata amad ana ce mata uswana kamar gwafa ko mu ce fila to Allah ya daga sama ba tare da wani- wata mijingina ba ba tare da ya kafa mata wata gwafa ta tokare ta ba babu wannan wani shine sun Allah allati atqana kulli shay wannan shine aikin Allah da Allah ƙwararre ne wajen aikinsa amma yanzu ko wannan masallacin ne gashi nan ko ina an tattare shi an tare bangaren nan da can da can ko rumfa za ka yi sai ka tattare ta dole domin a nuna ma aikinka ya sha babban da aikin Allah aikin Allah daban yake da aikin ɗan adam ka duba sama ta rufe duniya duka ba inda za ka je ka ɗaga kai ka ce ba ga sama a duniya ba babu shi to amma Allah ya shimfiɗa wannan rufe amma ko gwafa ɗaya babu Allah da kansa yake cewa ja'alna sama'a saqafan mahfuza وجعلنا السماء سقفا محفوظا Mm.
وهم عن آياتها معرضون Allah ya ce haka nan sama muka sanya ta rufi ne rufi ne saqaf ko mahfuzan kiyayayen rufi ba wani abu na illa ko na kasawa ko na gajiyawa game da rufin da Allah ya yi wa sama tsaron rufi ne ba wani abin da zai faru amma da yawa daga cikin mutane suna kawar da kai game da ayoyin da suke cikin sama suna kawar da kai yasa cikin suratul mulki Allah ta'ala yake cewa farji'il basara hal tara min futur فارجع البصر هل ترى من فطور
Mm.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allah ya ce farji ilbasar halta na bin fito ka daga idonka sama ka duba ha gani za ga wata tsaga a ciki ita ce fito za ga gun- gunda ya kece ko gunda ya gajiya yake buƙatar gyara Allah ce idan ka duba kallon farko ba ka gani ba to Allah ce ka koma karo na biyu su marji ilbasar karratai ka sake mai da kallon ka karo na biyu sai Allah ce yan ƙarbi ilaikal basur khasiyan ganinka zai dawo iya kaskantacce wa huwa hasir iya mai taɗewa tunda ba zai ga laifin ba ai. ka san idan an zuba ido a ga laifin gaba a gani ba ya ga mutum ya zama abin tausayi shi ne kasir hasir kenan shi ɗan adam iya so idan ya sama ido ya gano laifin idan ya zuba ma ido bai ga laifin ya ce shegewa ne har da wani abu za a yi na zagi shegewa ne ma an kasa gano laifinsa an fahimta to haka Allah ya ce dan adam haka yake idan ya gura ido ya ga ba abin da ya gani na aibi to sai ya dawo khasiyan hasir sai kuma sharhin bayan labarin an fahimta to haka Allah ta'ala yi wa sama irin wannan tsari sakafan mahfuzan rufi ne tsararre amma hum ana ayatiha mu'ridu to ne yace rafa'a samawati bighairi amadin tarawna sannan su mastawa alal arsh sannan ubangiji ya daidaito al arshinsa istiwa'an yaliqu bihi daidaiton da ya dace da Allah ne sannan wasa kare shamsa wal qamar sannan Allah cikin ikonsa da baiwarsa ya hore mana a shamsa wal qamar da rana da wata ai zallal zallalahuma lana ko zallalahuma limanafi'a kalqihi Allah ya hore su ne domin amfanuwar halittunsa ita kanta ranar da watan don mu Allah ya halice su don su zamto amfani gare mu wata iya da tasirin da yake wajen ba da gudunma wajen rayuwa hakanan hasken rana iya da tasiri wajen rayuwarmu da dabbobinmu da tsirranmu da abin da muke ci to shi yasa Allah ya ce ya hore su don mu horewar da yi da an bar rana da zafinta Allah bai rage mata kaifin zafi ba ba halitta za ta halitta a bayan kasa zafin rana ya fi ƙarfinmu to amma Allah ya rage zafin ta yi daidai da mu kuma ta amfanar da abin da za mu rayu a kansa sannan wata shi ma aka daidaita sanyinsa sanyin da ba zai cutar ba ya zamto sutura ƙarin lafiya da ni'ima da hutu a gare mu to duk wannan Allah ya ce don mu yayi wannan ya hore mana shamsu wal qamar ya hore su domin halittunsa su amfanu da su fahuma makahuran dukkansu kuma Allah ya fi ƙarfinsu ma'ana sai umarnin Allah suke bi ba su da sai sai abin da Allah ta'ala ya ba su doka yajri ay yajriyani ala ma yuridu Allahu azza wajal da rana da wata suna gudana ne amma gudanar su tana kan abin da Allah yake nufi ana fahimta su gudana su je su dawo magar wata ya fito tun iya jariri alahilla ya girma ya zama kamar ya zama badar ya zama sha duk dai har ya bata dai da ganinsa ita ma rana kullum ta fito da sanyi-sanyi ta take da zafi ta kare da sanyi haka kullum haka Allah ke so su yi ba zaɓin su ba ne zaɓin Allah ne domin shi ne yake gudanar da rayuwarsu yake ba su umarni suke hawa umarnin da Allah ta'ala yi sai Allah ta'ala yake cewa kullun ya jari li ajalin musamman dukkansu suna gudana ne zuwa ga wani lokaci ya ajal musamman wani gun a ce ajali ila ajalin musamman nan kuma aka ce ajali li ajalin musamman to sai suka ce duka huruful jar ne da ila din da li din duk suna cin huruful jar kuma huruful jar ya nubu ba'dha ba'd wani iya wakiltar wani an gane ko a yin wani bai je ba akwai wakilinsa ko to haka su ma wannan harufan suke kowanne iya shiga gun wani ya masa aikinsa kullun ya jari li ajali ai daidai yake kace kullun ya jari ila ila ajali musamman ai ne waqatun ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne inji Allah shine ajali musamman ai waqatun ma'lum wa huwa fana'ud dunya ba za su daina aiki ba sai ran da duniya ta kare da rana da wata suna nan dimun da'id ba yajin aiki ko ba sa zanga-zanga an gane ku kuma su ba a musu subsidi a ce an yi subsidi an cire subsidi rana da wata ba a yi ba wanda ya isa domin suna gummi kyauta almani'ul haƙiƙi kenan shine Allah wanda ya sako mana rana da wata da iska majanan free of charge kenan ne majanan wannan iskar da muke shaka da rana da wata da a hannunsu take da sanu su ma an cire tallafin ta yi wallahi da an cire tallafin to mun ma da Allah ya aje mana a karkashin kasa namu ne haka Allah ya kaddara mu halitta agun da yake amma sun fi karfin mu sun ce dole sai sun cire mana tallafin mun haka zamu hakura to balantana a ce rana da wata ko iska nasu ne ai da da yawa mun mutu ai da da yawa an mutu gaskiya ne ba za a rayuwa to amma Allah da yake iya da hikima duk abubuwan da da su dan adam zai rayu sai ya rike agunsa ka kamar iska iskar da za ka shaƙa ka rayu ba agun kowa take ba agun Allah take ba wanda isi ta nema iskar da za ka shaƙa sannan abu na biyu mafi mahimmanci sai ruwa sai Allah shi ma ya mai da ruwa arha an fahimta amfanin da ruwa yake ya fi na man fetur amma ko man fetur ya fi ruwa tsada kuma gaskiya ba ne tunda Allah ya ce waje an laminal ma'i kulle shay'in hayy duk wani abu mai motsi da kai ɗan adam ɗin da duk wata halitta mai rai to Allah ya ce da ruwa suke rayuwa ruwa ne sunadarin rayuwarsu to sai Allah ya sanya shi arha za a gan shi a waje gashi na iya zuba ma haka kawai to sai Allah sai ya rike wani domin sunadarin rayuwar mu ne an fahimta sannan abu na uku sai abinci shi ma Allah ta'ala ya mai da shi wanda wahalarsa bata kai ta kawo ba in ma ban da banan da ake ga cikin wannan karafkiyar amma abinci da duk inda ka wuce inda garin musulmi ne za ce ma bismillah ka ci abinci an fahimta in banda tura sun zo mana da sabewa sab da take away to kaga durowa ce wannan sauko ya mana amma da iyayen ma kauyuka a majalisa za a fito da tuwo da miya da akwashi da waye ko bako ne zo ka cika da biyar ga kawai majjan kaga Allah suke sauƙaƙa abin da dan adam zai rayu bai bar shi a halin wani ba da a hannun wani Allah ya rataye wannan to da wahalar rayuwar za ta fi wannan sai Allah ya hore wannan ila ajalin musamman ko li ajalin musamman wani lokaci da Allah ya fi kowa sani shine ƙarshen duniya yudabbirul amr Allah shine ke jujjuya al'amura ay yaqtadihi wahdahu shi kadai yake hukuntar da abin da yaso a lokacin da yaso an bayyanta wannan ya ƙara mana tauhidi ya yan uwa duk abin da ka gani ya faru da sanin Allah Allah la ta'khuzuhu sinatun wala nawm wa makana rabbuka nasiya ubangijinka ba bi mantuwa bane kuma baya gingide baya bace duk abin da dan adam zai kai kafin ma kayin Allah ya san zaka yi kafin ma kayin Allah ya san zaka yi saboda duk abin da gudanar rayuwa ce to Allah ne kadai yake da iko akan wannan kar mu yadda muna dorawa wa an su bayin Allah aikin Allah zai kai mu zuwa ga zamewar kafa ga tauhidi ana fahimta akwai sabab a cikin ilimi na musulunci akwai sabab da musabbab amma da sababin da musabbab din duk Allah ne ya halice su kuma sai da ikon Allah suke motsi saboda ka in dai abu ne ya zo am zai game kowa da kowa ko mafi yawa daga cikin mutane to Allah ne ke da iko kan shi ana fahimta ai gashi ana cikin tsananin kuma cikin hikimar Allah da rahama saukin ya fara zuwa saukin ya fara zuwa kuma ku ji labari ba eh to ni ma na ji labari an ce insha Allah saukin ya fara kuma zai zo tunda Allah alƙawari dama yi in dai tsanani ya tsaye to gabansa sauki ne kar ku damu da wannan rayuwar komai agun Allah yake rubuce mai imani wannan baya tayar ma da hankali abin da zai tayar ma da hankali ya dan uwa ka tuna ya za ku haɗu da Allah shine kawai abin da ya kamata ya tayar ma da hankali amma ba wannan rayuwar ba ya za ka mutu da wace irin yanayi mutuwa za ta zo sannan kuma ya za ka kasance kanka bayan mutuwa a kabari wannan ya zama to shine mai tayar ma da hankali amma ba tsadar shinkafa ko masara ko wani abu ba ko da su ko ba su za ka rayu kuma idan lokacin ka yi za ka mutu wannan shi ne abin da ya kamata kowa ya riƙe abincinka duk inda yake sai Allah ya kama shi wa ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Mm.
kullun fi kitabin mubin Allah ce ba wani abu mai motsi a ban ƙasa dabbatin akulla ma ya dubbu alal ars da abin da yake motsi da kaiwa da kawo a bayan ƙasa to Allah ce illa alallahi rizquha Allah ne ya dau nauyin ci da shi da sha da shi kowai wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa an zona sun ce fil rahim kenan Allah ya san matabbatar ka mahaifa da lokacin da zaka zo duniya wani magana malaman tafsiri wasu kuma sun ce a mustaqarraha zamanka a duniya da mustauda'a da makomarka a kiyama Allah ya san wannan kuma akan Allah wannan aikin yake kullun fi kitabin mubin dukkan wannan iya cikin lauhil mahfuz a rubuce tun kafin ka zo duniya abincin ka yana nan arzikin ka yana nan abinda za ka mallaka yana nan yasa hadisin Imam Nawawi yake cewa Allah zai hada halitta ɗaya daga cikin ku cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa summa alaqa summa mudgha summa yursal ilayhi al-malak fayunfaku fihi ar-ruh fayyumaru bi arba'i kalimatin ko bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqin aw sa'id a cikin rubutun kaddara nan guda hudu sai Allah ya fara da rubuta arzikinka domin Allah ya san dan adam mayan kudi ne sai aka fara da kudin kafin ma a yi maganar ajali da aikin da zaka yi da makomar ka aka ce kudin ka za a fara rubutawa ka kwantar da hankalinka duk abin da Allah ya yanka ma wallahi sai ka cinye shi zaka mutu akwai wani bawan Allah yana ba mu labari cewa da wani malami ya karanta wa almajiransa wannan aya wa wami dabatin fil ard wani sai ce shi ba musulmi ba amma zai fita domin ya ƙara gwada imaninsa da ya fita ba wanda ya san inda ya tafi ya samu wani kogo ya shiga ya ce zai tsaya ya ga ta ina Allah zai kama abincinsa amma ba ƙarfi ta yake ita abin nan walakin ya tsama inda kalbi iya so ya samu nutsuwa a zuciyarsa kawai can iya cikin kogon nan lokaci lokaci lokaci kawai sai ga wa'ansu maki masu kiwon dabbobi suna kiwon dabbobinsu ya suka biyo ta inda yake sun zo gindin bishiyar da yake he kuma kamar ruwa ko hadiri ya taso ya suka tsaya da suka tsaya dabbobin suna gefe suna kiwo he ruwan yayi karfi da yawa ya suka ce ba su yi ga wannan kogon suna shiga he suka ga mutum suka ce Allah sarki ya ga wani iska ta koro ya shigo nan sai ya ki magana ya nuna kamar haka ya higa cikin wani na dimuwa suka mai magana bai amsa ba suka jijjiga ya ki motsi to can a irin jallan nan nasu irin goran nan ta duma suna da nono da garin da suke dan shi haka a kiwo da ruwa iska ce ba maki yunwa ce ta kada shi anan ba mu danne shi mu bashi abinci yace wallahi suka danne suka bude bakinsa suka zuba mai abincin yace sadakallahu lazim Allah ya koro su da wannan abincin domin shi kuma shi za a ciyar to me damuwar ka da wannan rayuwar me zai tarma da hankali illa alallahi rizquha arzikin ka iya gun Allah shi ya san ta inda zai kawo mashi ka'ida ce wata ta zo ma da sauki wata da wahala dama rayuwar haka take ai haka Allah ya tsara wani abun ka same shi da sauki wani da wahala wani abin da sauki wani da halaka rayuwar ta ba wanda ya samu 100 bisa 100 da dadi ba wani samu kuma ba wanda Allah ya bari 100 bisa 100 cikin wahala babu wani haka Allah ya tsara rayuwa idan ka fahimci wannan ka huta sai Allah ta'ala yake cewa yudabbirul amra Allah ne ke jujjuya al'amura daga nan zuwa nan yufassirul ayat kuma Allah ne ke rarrabe ayoyi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ku ƙara samun yaqini da ainihin tsayuwa ta gaskiya tsakaninku da ubangijinku ku tabbatar da kan cewa liqa'i rabbikum tuqinun haduwa da ubangijinku to magana ce lamu duk wanda ya san wannan Allah yayi rana yayi wata ya hore mana wannan da wannan da wannan to ka kwana da sanin cewa akwai lokacin da ubangijinka zai zai zai neme ka kuma haduwa da shi dole ne an gane ko ku yi yaqini cewa za ku tsaya a gaban Allah domin ya muku hisabi ranar alkiyama la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna na'am sai aya ta gaba
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce wa huwa alladhi madda al-arda ay basataha Allah shine shimfida muku ƙasa madda shine idala ai haka aka samu madda ma a ilimin tajwid ko idalatu saut shine maddi ja to haka Allah ya shimfida mana ƙasa an fahimta wa huwa alladhi madda al-arda ya shimfida muku ƙasa kuma ya hore muku ita ba ta zama dukkanta dutsi ba ne ta ba ku wahala wajen sarrafawa ba ta zama kuma dukkanta taɓo ba ne halauta gajiyar da ku wajen sarrafawa wani gun aka yi taɓo-taɓo wani gun aka yi dutse-dutse wani gun aka yi yashi-yashi domin dai ta zama daidai da rayuwar wani iya cikin ni'imar Allah ne wa yan adam maddal arba ya hore muku ƙasa ya shimfiɗa ta waje alfiha rawasiya wa anhara a ƙasan nan bayan ya hore ta ya shimfiɗa ta ya sanya mata duwatsu an gane ko domin zama to tura ko ga ƙasa ɗin dama ya ce wanda yake cewa ja'allakum al-arda mihadan wal jibala autadan ko allazi ja'allakum al-arda mihada wal jibala autadan Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa kuma ya sanya muku dutsuna domin zama to tura ko ga ƙasar malaman tafsiri sun ce akwai wasu duwatsu guda bakwai akwai ɗuri sina akwai irin su jabalu uhudin akwai wani dutse wanda ake iya ƙasar tunis yanzu haka to an ce sun kai guda bakwai wanda su allah ya ke nufi da turaku wannan duniya allah ya kafa su a ƙasa domin kar ƙasar ta girgiza da ku kar ƙasar ta na raurawa ya sanya mata wani domin su zama turaku shi ne Allah ya ce jibala autada na sanya muku duwatsu su zama turaku ga ƙasa a wata ayar Allah ke cewa alam na ja'al al-ardha kifatan ahya an wa amwata ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناهم وأسقيناهم ماء فراتا Allah ya ce alam na ja'al al-ardha kifatan alam suka ce duk inda harafi na istifhami ya zo kuma da da adawatun nafi kuma gabansa da fi'ili mudari'i to in irin wannan sigar ta zo sun ce ba korewa Allah yake ne tabbatarwa ce kamar ka ce alam na sharaha laka sadrak na'am sharaha lanaka sadrak kalam kaman alam yajidu timan fa'awa to daidai yake ka ce na'am ya jirke timan fa'awa an fahimta inda harful istifham ya zo da kuma harful nafi kuma gabansa fi'ili mudari ito ba korewa yake nufi ba kamar na Allah ke ce alam naj'al al-ardha kifatan na'am anta taj'al al-ardha kifatan ya Allah ba mu bane muka sanya ƙasa ta zama ma- maɓoya daidai ne ka ce eh haka ne Allah kai ne ka sa ƙasa ta zama maɓoya shine kifatan gun ɓoye mutane sai Allah ya ce ahya'an wa amwata waɗannan mutanen da ƙasa take ɓoye su suna raye ko sun mutu yanzu duk wanda suka mutu ka ɗau iya ƙwarya garin nan kawai duk ƙasa ta ɓoye su tun daga wannan bube ya rako tun daga shi maɗauka daga shi ma zuwa sama tun daga shi har yau duk wanda ya mutu ƙasa ce take ɓoye shi alam na ji allah rake fatan giya ƙasa duk ta ɓoye mutane sannan yanzu ga mu muna rayuwa yanzu ka ba da ƙarfe sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyun dare ka mutu ba wanda za a gani kowa ya ɓoye me ya ɓoye shi ƙasa ta ɓoye ka kana cikin ɗaki ko falo in tuzuru ne iya zaura ƙofar gida haka dai kifatan ƙasa maɓoya ce ku yi haƙuri a haya an wa amwata Allah ce kuna da rai ƙasa ce maɓoyarku sannan in kun mutu ma ƙasa ce maɓoyarku wannan ni'ima ce daga cikin ni'imar Allah na ji Allah da kifatan a haya an wa amwata waje Allah fi harawa su ya sha mikat Allah ce muka sanya dutsuna manya-manya masu tsayi shi mai sha mai kan ai ɗawilat muka sanya duwatsu su zama tura ku ga wannan ƙasa waje Allah fiya rawa sai ya sha mai katin wa asa kai nakun ma'an furata sannan Allah ya muku ruwa ruwa mai daɗi ne ma'ul laziz Allah ya sauko muku wani ruwa daga sama domin cika ni'ima to a he duwatsu ma da Allah ya halitta a ƙasar ni'ima ce akwai ayyukan da suke yi wanda ba lalle bane ka sani shine wa huwa allazi madda al-arda waja'ala fiha rawasiya wa anhara Allah ya ce wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjan israi dukkan wa'ansu ƴaƴan marmari na bishiyoyi sai Allah ya sanya su zawjayn israi ya sanya su kala biyu ai ko dibino ne ma akwai gaude akwai nunanne ko ko ma menene akwai bauri baurin sa akwai nunannen sa akwai in ana gaggawa yanzu an ci har wata hoda ma ake sa a biye nuna irin su ayaba da lemu da goba da waya sanya musu wata wata hoda ko wani chemical haka nan da nake su ne da ku to Allah yake cewa duk dan itaciya da ka sani to Allah ta'ala ya sanya ya zauje ni sunai ya zama sunfai ko kuma ya zama nau'i guda biyu ne ana fahimta maddal ardu waja'ala fiha zawja waja'ala fiha waja'ala fiha rawasiya ko wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn isnayn ay kullu naw'in kowane nau'i Allah ta'ala ya halice shi gida biyu biyu sai Allah ya ce yugushi laylan nahar daga cikin irin ni'imar da Allah ya mana sai ya sanya dare ya zo ya lullube ana fahimta a can da yace ja'ala fiha zawjayn isnayn wani ahmar wani asfar wani kaga yalo yalo wani kuma yayi ja wa hulun wa hamidan wani mai zaki wani mai bauri haka Allah ya sanya su ga su yi gushin lailan nahara ayyal bisuha dare iya lullube yi ne kamar ya sa mai tifa malam ah, usaimin Allah ya masa rahama da ya zo wajen yi gushin lailan nahar ya ce wata rana iya sararin samaniya a jirgin sama sai dab da faduwar rana sai ya ga yanda kamar dare ya biyo yini kamar duhu ya taho iya tura hasken gaba kamar inda ke ce ya ɗalibu hasisan ɗin nan iya nemansa da gaggawa ya ce wallahi kai ka ce wannan duhun daren ya tisa yini a gaba iya tafiya iya tura shi iya tura shi yi ne yi gushin lailan nahar in Allah ya sako yini sai ya zo ya lullube in ya sako dare kai sai ya zo ya lullube yini haka nan idan gari ya waye kuma wannan hasken garin ya waye sai ture daren kuma ya tafiyarsa kullum sai Allah ya yi wannan kana kirga wani daga cikin nimar Allah in Allah ya bari yinin aka yi ta fama daren ya ƙiya za ku yi kuna da wata kimiyyar da za ta kama ku daren in kuma Allah ya bar daren aka yi ta tafiya aka yi ta baccin gari ya ƙiya waye kuna da inda za ku je garin ya waye muku don dole kawai shi ke da tsadar shinkafa ta zai taimatar da kuwan yayin da tsadar shinkafa da Allah ya bar dare gari ya kiwaye wa ne ta yi ta tsadar ta gari ya waye kuma gaskiya ba ne amma in Allah ya riƙe garin ya waye ba inda yan kasuwa ba za su je ba yan ofis ba za su je ba masu gona ba za su je ba ba inda za a ji ku zauna da ku da yaranku da ku dinga kuka ba inda za ku yi masu tafiya abuja ma ba ba hanya ta ba za su tafi ba a fahimta haka allah in ya tsayi da daren haka abin zai kasance haka na in yinin ma ya zo ya tsaya daren ya ƙi haka za a dinga yi in kaso ce kai ta zama ka gaji in gona ce kai ta zama ka gaji in ofis ɗin ne kai ta zama ka gaji ga dare ya ƙi to ashe shi wannan abun ashe ni'ima ce Allah ya sanya mana shi yasa Allah ta'ala yake cewa na sanya muku ja'alna al-laila wan nahar ayatayn na sanya muku so ayoyi وجعلنا الليل والنهار آيتين Mm.
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفسيرا Allah ya ce waja'alna al-laila wan nahara ayatayn كل شيء فصلناه تفصيلا eh naga naga an kalle ku a Allah ya ce haka nan muka sanya laila wan nahara ayatayn dare da yini zama to ayoyi guda biyu. amma hauna ayatul layl ayatul layl shine diya sai muka shafe hasken daren sai ya zama to duhu ne kawai waja'alna ayatan nahari mubsira kuma yinin muka bar shi da haske dan me sai Allah ya ce litabtagu fadlan min rabbikum sai gari ya waye zaka fita nema aiko duk wanda zai fita sai gari ya waye sai gari ya waye ka fita duk inda zaka je to Allah ce na sa gari ya waye haske da goma aini domin wannan litabtagu fadlan min rabbikum abu na biyu wa lita'lamu adada sinin wal hisab domin ku san kwanakin yini da kirgen wata da sati da shekara sai ai dare sai yini yayi sannan za a san gobe ai za a san yau nawa ga watan kaza gobe bakwai ga watan kaza da sauransu an fahimta wa kulli shay'in fasallahu tafsila Allah ce kuma haka muke rarrabe shi rarrabewa ija to Allah ta'ala ya ce haka ya halittar muku a zaujaini sunayn ya gushi lailan nahar inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wannan ayoyi ne inji Allah amma ba mai kula da wannan sai masu tafakkuri sai masu tuntuntun mai da al'amuransu ga Allah suka ce at-tafakkur ne tasarruful qalbi fi talabi ma'ani al-ashya tafakkurul qalbi ko tasarruful qalbi ka dinga cicciwe zuciyarka fi talabi ma'ani al-ashya wajen neman ilimin ka ga abubuwa kina tafakkuri kai tunani akan abu guda da me da me zai zo kun ga wannan tunanin da aiki da kwakwalwan nan duk wanda ya huta to shine hutar da shi gangar jiki ba zai hutar da kai ba in ba kwakwalwa ba ce ta hutar da kai yanzu misali da birkila da zai zo ya wani iya daukan kwankira a kansa da bulo da injiniyan da zai zo cikin awa ɗaya biyu ya zana abin da zai zana ya tafi wa ya fi samun kuɗi kaga injiniya wani ma ko minti talatin ba zai agun ba amma abin da za a bai shi wannan mai daukan kwankiran sai shekara bai same shi me ya hutar da injiniya kwakwalwa ce shi kuma wannan me bai me bai hutar da shi ba gangar jiki ba zai iya hutar da kai ba ba zai iya hutar da kai ba tunani da kwakwalwa su ne suke hutar da dan adam an fahimta ka zama to mai tunani mai butun kan abubuwa mai mai duban gabanka me zai faru mai shiryawa rayuwa shimfiɗa to wannan shine hutu a rayuwa yasa ilimi yafi komai daraja a rayuwa da ilimi kwakwalwa take hutawa da ilimi kwakwalwa take sanin me zai faru me zai kasance amma duk wanda ya yadda da karfin jikinsa zai huta wallahi ba zai huta ba karfin jiki ba abin da zai yi ma akwai lokacin da karfin jikin ma zai kare kuma za ka hutan ba saboda ka mu dinga kokarin butun da kwakwalanmu muna tunani muna creating abubuwa to wannan shine hanyar samun hutu a duniya da lahira an bayyana nan to Allah ta'ala yake cewa a yi gushin lailan na harin da fi zalika la'ayatin liƙome ta fakarun ayoyi ne in ji Allah bayyananu amma ga mutane masu tafakkuri na aya ta gaba وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل Mm.
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون daya daga cikin malaman tafsiri ke cewa unzuru bi balagatil qur'an ku duba ku ga yadda qur'ani yake da balaga fi taghyiril uslub wajen canja uslubi inda intiqali ila zikirin ni'am wanda zai canja muku ambaton wata ni'imar da wanda ba aka bari ba an gane ko adalla ala qudratillahi ta'ala wanda akan iya nuni game da kudura ta Allah ta'ala fima allamahu na fima allamahumun nasu min al'amal fil ardh wajen ilimin da Allah ya cusa wa mutane wajen aiki a ban ƙasa bai falahiha wajen a noma ƙasa a samu amfani wa zuru'iha wa gharsiha wal qiyamu alaiha da Allah zai faɗi wannan ni'imar can an ce wa huwa allazi madda al-arda haka Allah ya ce ko wa huwa allazi madda al-arda a waccan aya amma a wannan aya kuma sai Allah ke cewa fil ardi can an ce madda al-arda nan kuma an ce wa fil ardi a ita ƙasar da Allah ya shimfiɗa akwai ƙiɓa'un mutajawiratu ƙiɓa'un mutajawiratu ai baƙa a muktalifa baƙa ita ƙasa ɗin kamar ɓangaren nan da ɓangaren nan da tsibiri da tudu da ina da ina ne to muktalif ne ƙasa ba ta zama dukka bai ɗaya ba take akwai gunda ko a gona ne ma nan ya fi ƙwari ya fi amfani nan kuma ba shi da ƙwari sosai wani gun ruwa ne a kwance wani gun karali ne haka to Allah ne kiɗawar mu ta jawirat ita ƙasar ba a yi ta duka bai ɗaya ba ne nan ɓarin ya fi nan can ɓarin ya fi can ana fahimta shi ne kiɗawar mu ta jawirat wajen natun min na'ana Allah ya ce ƙasar ko muka sanya mata jannatun min na'ana gonaki ne basati min na'anabin na inabi an gane ko wa zar'in wa naqilin ko wa zar'un wa naqilin duk an karanta da wannan da tsirrai da kuma dabinai sai Allah ke cewa sinwan wa ghairi sinwan malam yace rafa- rafa'uha kullaha jannatun min a'anabin wa zar'un wa nakilun sinwanun wa ghairi sinwan wanda ya musu damma guda ɗaya shine malam ibnu kasir da abu amru al-basri wa habs to duk sun karanta da damma gaba ɗaya wa jarriha al-akharun sauran qurra kuma sun karanta da kisra an gane ko wajen min awazari in wa nakilin وزرع ونقيل وأنتم كم وزرع ونقيل سنوان أي مجتمع أكون نسكي حديث كين أمفاني دا الله ذي سرر أبايا قصا سنة دكتوب ولا أقول kamar dibino ai dodo yake haka abu daya kamar irin gyada da gujiya duk a kasu suke yayin su abu daya dole akwai kuma wanda suke arraba ne kamar masu kwallo kwallowa kamar lemu da sauransu akwai dunkulallu da kuma wa'ansu rarrabaku haka wani suka fassara wannan sinwan wa gairi sinwan hine mujtama wa gairi sinwan ai mutafarrik an fahimta amma duk inda balaga take sai Allah ce yusqa bima in white da masara da wake da alkama da shinkafa da dawa da komai da komai ma ai dukkan wani abin da na lissafa kowanne ya sha bamban da dan uwansa to amma ruwa ɗaya ne yake sha da su kuma su ba da wannan sakamako akwai mai kimiyyar da isa wannan ko taki aka yi na zamani za a ce wannan taki iya amfani kaza ake zubawa ba a zubawa amfani kaza amma Allah in ya tashi ruwansa bai ɗaya yake abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da muke ci da abin da dabbobi suke ci duk ruwa ɗaya ne ke sha da su Allah sarkin iko kenan shine Allah ce yusqa bi ma'in wahid ba za a ce yau ruwan gero za a yi ba kawai ruwan yau gero zai amfanin gero ne zai ci gaba ruwan gobe kuma na na alkama ko na cin dawa ko na waye a'a dukkan su yusqa bima'in wahid Allah ne ke ruwa kwaya ɗaya gaba ɗaya shayar da su kuma kowanne ya ba da amfanin da ake so ya bayar kana tana da wannan kimiyyar ki yanzu waya za ta ke baka mamaki ko kwamfuta akwai aikin kimiyya da ya sai wannan duk tsirrai wani ma baka san shi ba akwai tsirran larabawa ai su irin sha'ir su adas su ina duk baka san su ba wani yadda kaji sunan su to da su din da nakan da ka sani da irin na kasar china da india da waye ko duk baka san su ba wannan to ruwa ɗaya allah zai yi ruwa ɗaya ya shayar da su gaba ɗaya yusqa bima'in wahid Allah ya ce wani faddilu ba'adaha ala ba'adin fil uku kuma za mu mu muke bambanta wannan da wannan wajen ɗanɗano al'ukul ne a ba'ab za ka ji wani da zaƙi wani zaƙinsa bai kai wannan ba wani da gardi wani zai ba da sakamako mai ke wani ba zai bayar ba haka dai nu faddilu ba'adaha ala ba'adin fil uku lafi ba'ab Allah ya ce inna fi zalika kun ga a wannan la ayatin liqaumin ya'qilun akwai aya abun kula a maga masu hankali ya kamata yan mu hankalta da alkur'ani ƙur'ani shine wanda ya kamata ka mai da hankalinka da tsarinka don domin duk wata kimiyya da duk wani abin da zai kawo ma ci gaba da duk wani abin da zai ɗaga darajanka da duk wani abin da za ka san me zai faru kafin ya faru ya cikin ƙur'ani yasa duk wanda ya nisa da ƙur'ani abin tausayi ne gaskiya mu dawo da hankulanmu game da ƙorani ku duba Allah ya shigo da mu duniyar tsirrai yanzu Allah ya ke mana wani abinci tun da ƙasar da za ka yi shuka ɗin Allah ne ya shimfiɗa ma ita sannan ya zub da ruwan da zai amfanar da kai sannan ya baka ikon ka zuba tsoron Allah da kansa yake cewa a fara'aitu ma ta harufun a antum tadru'unahu أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون suratul waqi'a Allah ke ce ku bar labari game da abin da kuke shukawa a fara'aitu ma taharuthun ai ko zan ayi ruwa kowa ya tafi kawai ko ya samu gona ya shuka to abin da kuke shukawa ne inji Allah a antum tazru'unahu idan ka je ka binne shinkafa ka binne masara ka binne gero ka binne wake ku ne kuke tsoro da shi ya fito daga rami ku ne Allah ce amna hannu zari'una ko mu ne muke fito da shi Allah kai ne kai dai bakin ka ɗauka ka je ka sara ka saka bine ka tafiyar ka amma lokacin da Allah zai rubar da shi a ƙasa ya sanya yi ya zama tsoron ya hudo ƙasar ya fito kana ina baka nan kuma Allah ya ce da mun so tsiron ma ya fito kuma sai mu sanya yake kashashe ya bushe ya kasa ba da amfani to ya za ku yi fazaltul tafakkahuna hikuna haka kuna taba hannu ya za Allah shine mai yiku akan komai kuma abin da zai ƙara fitoma da wannan fili shine ka tafi ka dau shuka ka je ka shuka dannewa kake ko yara ka iba masu yuka kake kuna dannewa sosai fa in kun zuba kasar kuna taki ramin amma abin da zai bulluko kasar ya fito sai ka za ka cire shi da baki kuma gaskiya ba ne abinda zai fasa ƙasar ya fito idan ka ɗauka haika murzahi ruwa ya zama ruwa a hannunka kuna wannan tunanin? kuna bayimta? wannan shi ne kimiyyar ƙur'ani sciences of ƙur'ani kenan ana ganewa? abinda za a kula shi ne ƙato maji ƙarfi ya zuba amfani ya taki amma abinda zai ciro ƙasar ya fito da abin waje ya fasa kasar ya fito idan ka ɗauko shi ka murje shi a hannunka ko ƙarfin ƙaya bai kai ba Allah nake da wani iko shi ne an tumtazur'una am nahnu zari'u Allah ya ce ku ne in kun shuka kuke fito da abin ya fito har ya zama amfani ko mu ne Allah kai ne kake yi mana Allah ƙara mana ni'imar ka ya Allah Allah ƙara mana daga cikin ni'uminka ya rabbal alamin to ina ganin ana tsaye da mu za mu samu matsaya masu kula da lokaci ni dai ban gaji ba gaskiya ara ma bai gaji ba to amma masu lokaci malaku lokaci iya ta daga hannu ta daga lokaci lokaci to shige na zamu tsaya na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifin Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifin Allah ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya mana roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madidici muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta muka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan labari da muka fara ji na sauki daga cikin rayuwa Allah ka tabbatar da wannan saukin ya Allah Allah ka ƙaro mana sauki da rahama daga gare ka Allah ƙara mana sassaucin rayuwa daga gare ka ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira duk mai taimakon addini Allah ka taimake shi duk kuma wanda mai kama da zagon kasa cikin addini Allah ta'ala kai mana maganinsa Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kuwa gida lafiya ladan da ake samu wajen karanta alkur'ani mai girma Allah ka sadar ban mu a ciki wannan karatu Allah ya sa zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka mai da kowa gidansa lafiya masu taimakon wannan da'awa Allah ya taimake su yau kwamitin masallaci da dattawan unguwa duka Allah ya musu albarka yan midiyan mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karfafi gwiwarsu Allah ya ga cikin al'amarin su Allah ka dafa musu Allah kara kawo abin da zai hana su wannan aikin alkhairin ya Allah Allah ka sassauta musu rayuwarsu da mu gaba daya Allah ta lamu da roƙonka duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka cimma mana shi abin da ya doso mu na shari Allah kai mana maganin sa me wannan gida Allah ya masa albarka cikin ayyukansa na alkhairi duk abin da yake na alkhairi Allah ka sanya albarka ciki Allah ka bashi ikon gane kuskure da guje masa ya rabbal alamin ya ti masa Allah ya ƙara mata lafiya ma'aikatan gidan da sauran al'ummar gidan duka Allah ta'ala ya taimake su wanda suka mutu cikin iyalansa kamar hajji yayarwa Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata da sauran iyalansa ne yanzu kuma Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu taimakon addini Allah ka taimake mu gaba daya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ko yake akwai alaran ma shi ma da bukatunsa za mu ƙara sai a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi akwai akwai abokaina akwai alaran ma malam Muhammad Rabi Umar da malam Ahmad ya umin shawi da abokaina ne ga su can duka muna masu fatan alkhairi duka alarammomi ne 120 ne a zauna a can gaba to duka muna masu addu'an Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya ƙara mana zumunci Allah ya sanya albarka a rayuwa Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya